أيام العشر من أفضل الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد الأنام أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوه ويشحد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من رحمة الله عز وجل بإباده أمن عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وفضلا ومنها أيام العشر روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام قالوا أي قالت الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى فضل العمل الصالح في العشر الأوالي من ذي الحجة ويبين, ويبين لهم أن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام فعلى المسلم أن يغتنمها ويكثر فيها الطاعات ومن أجل الطاعات ذكر الله عز وجل وأعظم الذكر قراءة القرآن والتكبير والتهليل والتحميد لما روى أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب منه ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ومن فضائل العشر اجتماع أمهات العبادات فيها أن فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر عباد الله من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في العشر من ذي الحجة التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب كما يجب الحرص على الصلاة وهي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا ولهذا يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة ومن الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في العشر من ذي الحجة صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص صوم يوم عرفة لمن لم يكن حاجة لما روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وفي رواية له أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعده ومن الأعمال المستحبة أي ومما يستحب فيها كذلك كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya kwanaki na goma farkon zulhijja su zama mafiya falalan kwanaki a cikin shekara muna shaidawa kai kadai ka cancanta abota maka baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabi muhammad annabin da ka aiko babba ɗan abdullahi bawanka ne manzonka ne fiyayyen halittu gaba ɗaya shugaban halittu gaba ɗaya ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin alayen shi da dukkanin sahabban shi da waɗanda suka fi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama bayan ka yan uwa masu girma lalle na daga cikin rahama Allah subhanahu wa ta'ala da falalan shi akan bayi ya musu baiwa ya musu kyauta da kwanuka masu albarka da darare masu albarka a cikin shekara da wasu waɗansu ranaku masu albarka a cikin sati bisa ainihin rahama ta Allah da falalan shi da daga cikin ire-iren waɗannan kwanaki da Allah yake fifitawa yake ninninka lada a cikinsu yana ba da lada mai yawa yana ninninkawa irin ninkin da ba yi a waɗansu kwanaki aku waɗannan kwanaki na goma zulhijja da muke ciki tun daga ɗaya ga wata har zuwa ran goma ga wata kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu albarka wanda saboda falalansu Allah subhanahu wa ta'ala har ya yi rantsuwa da su ya ce wal fajir wa layalin ashir Allah ce na rantsuwa da alfijir malamai suka tattauna wannan alfijir ɗin wani alfijir ake rantsuwa da shi ya ce wa layalin ashir muna ina kuma rantsuwa da kwanaki guda goma darare guda goma ana nufin kwanaki guda goma awa ashirin da hudu malamai sun kai sun kawo bisa ga zance mafi inganci waɗannan layalin ashir su ne kwanaki na goma zulhijja waɗannan kwanaki da muke ciki waɗanda suka fara tun daga ran laraba wanda za su kare ranar juma'a insha Allahu saboda haka ‘yan uwa masu girma waɗannan kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu albarka imamu tirmizi ya da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda ya ce manzo allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu kwanaki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a ainihin yawaita ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanakin kamar waɗannan kwanaki da muke ciki annabi na magana ne a daidai ana cikin waɗannan kwanaki kamar yadda muke ciki a yanzu shi sa ya ce min hadhihi ayyam irin waɗannan kwanaki da muke ciki sai sahabbai suka ce ko da ma jihadi wajen daga addinin Allah annabi ya ce ko da wanda ya fita jihadi don daga addinin Allah jihadi ba faɗan ƙabilanci ba jihadi ba faɗa nita da zaune tsaye ba ana nufin jihadin da musulunci ya sa masa suna jihadi idan an kira shi da suna jihadi musulunci zai yadda to duk falalan da ke cikin jihadi in ji annabi rahama alaihi salatu wassalam idan kai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki to ko da wanda ya je jihadi ba zai kai ka samun lada ba sai annabi ce sai dai fa mutumin da ya fita jihadin da dukiyan shi da ran shi bai dawo da komai ba ya sadaukar da dukiyar wajen daga addinin Allah ya kuma samu shahada an kashe shi a wajen wannan jihadin to irin wannan mutumin shi kadai ne zai ainihin samu lada irin naka lalle waɗannan kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu falala a cikin wannan hadisi annabi na nuna mana cewar yana da matukar mahimmanci mu ainihin ɗaura ɗamara wajen yawaita ayyukan ibada mu ribaci waɗannan kwanaki da ayyuka na ɗa'a da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga Imam Ahmad dan Hanbal kamar yadda ya ruwaito a cikin Musnad da waɗansu daga cikin malaman hadisai annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace babu waɗansu kwanaki mafiya girma a wurin Allah wanda kuma Allah ke so a ainihin yawaita ayyuka nagari a cikin su kamar waɗannan kwanaki na goma Zulhijja na farko sai ce fa akthiru fihinna min at-tahlil ku yawaita hailala a cikinsu faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ma faɗin la ilaha illallah a yawaita hailala a cikin waɗannan kwanaki wa takbiri a yawaita kabarbari girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa tahmidi a yawaita kuma godewa Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma annabi ya mana ishara da cewar a yawaita hailala a yawaita tahmidi a yawaita takbiri a jumlace kamar ya ce na a yawaita zikiri mafi falalan zikiri kuma da ittifaƙin malaman ahalus sunna wanda ba su da saɓani shine karatun alkur'ani mai girma sannan sai la ilaha illallah da sauran azkar tasbihi da suke biyu baya amma lallai karatun alkur'ani shine mafi falalan zikiri daga nan kuma hailala zikiri ne hauƙala zikiri ne tasbihi zikiri ne da takabiri da tahamidi da salatin annabi da istighfari komai zikiri ne a yawaita waɗannan ababe yan uwa masu girma a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki masu falala a cikin waɗannan kwanaki an tara ababe masu yawa bayan falalan kwanakin karan kansu ga yau mu tarwiya yana cikin wannan kwanaki yau mu arafa yana cikin wannan kwanaki yau mu nahari ranar babbar sallah tana cikin waɗannan kwanaki wanda allah ya kira ta da yawmul hajjil akbar saboda haka wannan rana ne mai falala kwanaki ne masu albarka mu dage da ayyukan alkhairi a cikinsu daga cikin ababen da ya kamata mutum ya ainihin kula da su ya ba su muhimmanci a waɗannan kwanaki akwai yawan tuba yawan istighfari komawa ga Allah da kuma ciratuwa da kaucewa da barin ayyukan sabo da dukkanin zunubai manya da ƙanana kai iyakar iyawanka al-imam ibn rajab al-hanbali yake cewa duk lokacin da aka samu kwanaki masu falala ko waɗansu lokuta masu falala ko wani wuri mai falala kamar maka ko madina da aka ce ana ninninka ayyukan alkhairi a wannan wurin ko a wannan lokacin to akwai yiwuwar idan kai aikin sabo ma fa girman shi yafi na wanda kai shi ba a wannan lokaci ba saboda haka yanda zaka nisanci ayyukan sabo a baya to ya zamo ka ninninka wannan nisantan cikin waɗannan kwanaki kamar yadda zaka ninninka kuma ayyuka na gari a cikin waɗannan kwanaki don neman ninkuwar lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma waɗannan kwanaki kwanaki ne da Allah ya ce a ainihin ambace shi a cikinsu ya ce wa ya zukuru fi ayyamin ma'alumatin a ambaci Allah a cikin ayyamin ma'alumat wasu daga cikin malaman tafsiri a cikin akwai abdullahi bin abbas suka ce ayyamin ma'alumat ba daidai suke ba da ayyamin ma'adudat da suratul baqara ayyamin ma'adudat a can ana nufin ainihin ayyamu tashriqi ranar 11 ga wata da 12 da 13 amma ayyamin ma'alumat su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja Allah ce to a ambaci Allah a cikinsu don haka yan uwa masu girma mu dage da ambatan Allah cikin waɗannan kwanaki daga cikin ababen da ake so a cikin waɗannan kwanaki akwai azumtan kwanakin gaba ɗaya ga wanda ya samu dama in an ce gaba ɗaya ana nufin daga ɗaya zuwa tara banda ranar sallah domin a larabci idan aka abu bakwai takwas tara sai su ce an yi goma shi yasa hadisi na na hafsa Allah kara mata yadda take cewa annabi na azumtan kwanaki goma farko na zulhijja ba tana nufin goma gaba ɗaya tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar sallah ba a azumin ranar sallah kan haramun ne amma duk inda aka yi takwas ko tara akan ce an yi goma a larabci da aka mu dage da azumin kwanakin gaba ɗaya ko abin da ya sawaka a cikinsu amma kar ka manta ko da ba kai azumi ko ɗaya ba saboda ainihin baka wasa da abinci to kar ka yi wasa da azumin ranar sallah nan kan ka yi haƙuri ko da baka wasa da abinci amma ranar sallah kan ranar arfa ka dage ka yi azumi a wannan ranar saboda falalanta yana ɗoruwa akan sauran kwanakin ya tabbata a cikin hadisin imam muslim daga abu kata da al'ansari allah ƙara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da azumin ranar arfa wani falala ke cikin wannan azumin me ake samu annabi ya ce yana kankara zunubin shekaran da ta gabata almadiya walbakiya da shekaran da ake ciki kaga shekaran da ake ciki dama ana wata ne na sha biyu ita ma shekaran ta zo za ta kare kenan kama yana kankare zunubin shekara biyu haka a wata ruwaya kuma a cikin dai musulun din daga abu da ya ce ina sa rai ina da kyakkyawan zato allah zai kankare zunubin shekara wacce ta gabata da kuma shekaran da ta biyo bayanta shine dai shekaran da ake cikin ba wai maimai aka yi ba ko kuma ba wai sabani aka yi ba kamar da na ji wani sakare jiya malam masussuka yana cewa ai magana ma akwai tufka da warwara a'a babu tufka da warwara kai ne da ainihin kwakwalwanka ta warware ke sa baka fahimci hadisin ba dan Allah idan aka ce shekaran da ta gabata a shekaran miladiya me zaka ce shine 2024 ko ba haka ba shine shekaran da ta gabata sai aka ce shekaran da ta biyo bayanta wacce shekara kenan shine shekarar da muke ciki ba za ka ce wai 2026 ba kun fahimci wannan abin da kyau to hadisin babu cin karo da juna duk ma'ana guda ɗaya ne yace shekarar da ta gabata ko shekarar da ake ciki sai yace shekarar da ta gabata ko shekarar da ta biyo bayanta to ina tufka da warwara yake babu saboda haka azumin arfa yana da falala mu dage da azumin arfa yan uwa wanda zai kama insha Allah ranar alhamis sannan kar mu manta da zikiri da addu'a ranar arfa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce abdalu du'a'i du'a'u yaumi arafa mafi falalar addu'a ita ce wacce aka yi ta ranar arfa so saboda haka a dage da addu'a ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi falalan abin da ni na faɗa da annabawan da suka ainihin gabace ni waɗanda suka zo kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce zikiri mafi falala a ranar arfa har wasu malamai suka ce ta mafi karatun qur'ani dan annabi ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di kuma ya sa akwai karatun qur'ani a takaice dai shine a yawaita faɗin wannan a ranar arfa a yawaita kuma addu'a a ranar arfa a karan kanka da yan uwanka da ƙasan da kake rayuwa a ciki ƙasan da take tafiya a karkace kai addu'a Allah dawo da ta kan hanya da waɗanda suke jagorancinta saboda haka yan uwa masu girma wannan shine abin da ke alaka da ainihin waɗannan kwanaki masu girma da kuma abin da muka tinkara na azumin arfa da kuma ainihin sallar layya ga wanda Allah ba shi iko musamman a yanayi da ake ciki lallai layya ya zamo abin da ya zamo ba abin da za a ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kowa ka yassare masa abin da zai lage da shi wanda kuma bai samu layya ba Allah ya bashi ladan niyya dama saboda annabi ya san cewar Allah ya sanar da shi yadda ya saba sanar da shi ababe na gaibu ya yi hasashen za a zo irin wannan lokacin da layyan ma zai gagari mutane saboda azzalumai suna bulkan mutane sun makure wuyan talaka suna gahe sun kai shi kasa ko kai sun kai shi lahira Allah kuma ya ce lokacin shi bai yi ba annabi ya yanka dabbobi guda biyu ya ce wannan nawa ne ni da ainihin ahalin gidana sai ce wannan kuma na al'umma ta ce ga wanda bai samu laifi haran tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam annabin rahama din kenan bil mu'minina ra'ufur rahim dama ya hararo za a yi ka a Najeriya lokacin Tinubu laye zai maka wahala to sai ya maka tun wancan lokacin an gane ko saboda haka ai hakuri ai hakuri a koma ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya bamu aljanna gaba ta ƙarshe da za mu tattauna akan shine idan ba ku manta ba shekaran da ta gabata a daidai irin wannan lokaci mun yi hudu ba ne akan azumi ranar arfa haka ne ko to bana kuma sai ya zama azumin ya faɗo ba azumin arfa ba sallan ce ta faɗo ranar juma'a kun fahimci wannan abin da kyau ainihin sallah ta faɗo ranar juma'a to sai ake ta tattaunawa menene matsayin idi na azumi ne ko idin babbar sallah idan sun haɗu da ainihin ranar juma'a bisa maganganu kamar haka za mu kawo su a takaice saboda babu lokaci minti goma muke da shi kafin lokaci ya cika abu na farko yan uwa masu girma mu sani shi addinin musulunci dalili yake bukata ba malaminka ba kun fanci wani abin da kyau ba abin da malaminka ya ce ba a malaminka akan me ya faɗi wannan magana menene dalilin shi sannan in ya ma kawo dalilin menene dalilin waɗanda suka gabace shi littafin da ya faɗa a nan kaɗai aka yi wannan maganin ko a kwaɗansu littattafai in ya kafa da hujja da wani malami me waɗansu malamai suka faɗa waɗanda suka gabaci wannan malamin da waɗanda suka rayu da shi da waɗanda suka zo bayan shi to sai kai alƙalanci ba kawai malam wani ya ce kaza shi kenan ka ce dole akan wannan muttafaqun alaihi duk wanda ya saba ainihin ya saba wa Allah to ba haka ake addini ba malamai sun tattauna dangane da wannan matsala matsala ta farko shine idan idi ya haɗu da ranar juma'a menene matsayin wannan juma'a abu na kauli na farko shine idi sunna ne yana nan za a yi shi juma'a farilla ne wajibi sai an yi ta wannan shine mazhaban ainihin ahnaf abu hanifa da waɗanda suka bi shi akan wannan ra'ayi da imamu na malik da waɗanda suke ainihin kan wannan ra'ayi daga cikin malaman mazahi da kuma imamu shafi'i allah musu rahama wa bihi qala aktharul fuqaha'i majority na fuqaha'u akan wannan suke wa ikhtarahu ibn al-munzir ibn al-munzir wannan ya zaɓa kuma aka yi tafi wabn hazmin da imam ibn hazm a cikin almuhalla wabn abdulbar da kuma ibn abdulbar a cikin at-tamhid za mu faɗi wani magana da ya faɗa a can gaba wannan shine magana na farko suna da dalilai masu tarin yawa amma babu lokaci za mu tsallake amma dai ka san wannan ita ce magana ta farko daga cikin maganganun da malamai suke yi magana ta biyu malaman da suka ce juma'an ta faɗi ne an ahlul awali game da mutanen da suke ƙauyuka waɗanda suke nesa ka sani a da za ka samu masallacin juma'a guda ɗaya ne daga ƙauyuka wannan masallacin ake zuwa a babban gari daga nesa ko 'yan shekaru hamsin sintin sun sa wannan abin koda a nan gari da sauran garuruka za ka an tashi daga wani ƙauye can za a tafi sallan juma'a galibi ƙauyuka babu masallatan juma'a a babban gari ma masallaci guda ɗaya ne shine yake kofan sarki to sai suka ce waɗanda suke nesa sun zo idi cikin gari tafiya mai nisa wasu kilomitas da yawa sun koma su ƙara dawowa sai aka musu afuwa cewa su zauna a gida ba sai sun ƙara dawowa ba saboda mashakka ta jilbut tasir wannan ita ce magana ta biyu suma suna da dalilansu ɗaya daga cikin dalilin shine maganar sayyidina usman dan affan allah ƙara masa yadda wanda ta zan karanto ta abu ubai da ke ba da labari kuma imamul bukhari shi ya kawo wannan abun yake cewa na halarci sallan idi tare da usman dan affan allah kara masa yadda sai ce idin ta kasance ranar juma'a sai sai da usman ya ce fa sallah qabla hudubati yanda aka saba yayi sallah kafin huduban juma'a bayan an gama sallah sai zo huduban juma'a a cikin huduban sai ce ya ku mutane lalle wannan rana idi guda biyu sun haɗu muku idin shekara da idin sati saboda juma'a ana kiran shi da idin sati sati sai sai na usman ce fa mana habba an yanta zirar juma'ata min ahalil awali duk wanda yake so ya jira juma'a daga yan ƙauyuka da suka zo daga nesa suka shigo madina yana so ya zauna ya jira ya samu ainihin sallan juma'a falyantazir ya zauna ya jira wa mana habba an yarji'a wanda kuma yake so ya koma ƙauyensu ba sai ya dawo ba faqad azintu lahu na mishi izini to wannan shine hujjansu su sai dan usman yayi wannan maganan ba a samu sahabban da ya tashi ya ce ya khalifa maganan ka ko kuskure ba dan sahabbai yake jagoranci da tabi'ai kadan sahabbai sun fi yawa a lokacin sai kauli na uku kaulin da suka ce wajabcin juma'a ne yake faduwa ku fahimci wani abin da ke wajabcin juma'a yana faduwa ga wanda ya halarci sallan idi sai ya yi sallan azhar kun fahimci wani abin da kyau me ma'anan wajabci na faduwa idan bai zo juma'an ba bai saba wa Allah ba kun gane wannan abin da kyau ya zamo an masa rangome a wannan ranar ibn taymiya Allah mishi rahama ya ce wa huwa sahihu wannan shine zance mafi inganci wa ikhtarahu ibn taymiya wa ibn baz wa ibn usaymin rahmatullahi ala jami hatta usaymin ya hikaito ijma'i kan wannan amma babu ijma'i akai tun daga maganganun da su gabata ibin taimiyya sai yake cewa ga duk wanda halarci sallar idi to wajibcin juma'a ne take saraya a kan shi amma ya yi sallan azahar wannan wajibi ne sai ce amma ya je juma'a kuma ya fi lada ku fahimci maganganun guda biyu kar ka ɗauka wai dan akwai wani da na gaina wai sunna ka zauna a gida wannan ba gaskiya bane ba ba ma maganar ilimi bace ba ko kai ne shugaban da ke kai ya za ka zauna kai sallar azahar kai kadai kaddara ma azahar ce ni na zo jami a zahar kuma ka ce ladan mu ɗaya kun gano wani abin da kyau balle kayi a zahar na zo juma'a ka ce ladan mu ɗaya ba wanda zai karɓi wannan magana ke sa a duk kasan nan kaf najeriya malamai biyu ke da wannan ra'ayin babu juma'a babu azhar kuma ra'ayi ne na kuskure ku fanci wannan abin da kyau za ku ji suwa ne suka ce kuskuren ba ni ba karantawa zan yi shak bin bas allah mishi rahama kai ka san da duk malaman garin ku ya bi su a komai in na ce a komai ina nufin a komai ya fi su a komai ya fi su ilimi da tsoron Allah insha Allah Sheikh bin Baz yake cewa dangane da wannan matsala yace idza wafaqa al-eid yawm al-jum'ati idan Eid ya dace da ranar Juma'a sai ce jaza liman hadara al-eid an yusalli jumu'atan ya ainihin halatta ga wanda ya sallan Eid ya halarci sallan Juma'a sai ce wa an yusalli zuhuran ya kuma halatta ya sallar zahar a gida ba sai ya zo Juma'a ba sai yake cewa saboda abin da ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hadisin ya ce walakin sai dai fa yana ƙara maimaitawa la ya da'u salatin zuhuri kar ya kuskure bar sallar azhar in ji bin bas Allah ƙara masa yadda sai ce wal afdal abin da ya fi falala an yi salliya ma'an nasi juma'a ya zo ya sallar juma'a tare da mutane huwal afdal shi ya fi falala sai ce wa illam yusallil juma'ata salla zuhuran in ko bai zo juma'a bai tabbatar yayi sallar azhar an tambayi lajanatu da'ima ka san lajanatu da'ima ko majalisan fatawa majalisan fatawa duk malaman garin ku ba wanda ya kai ma shiga wannan majalisan ka ji da kyau ba wanda ya kai ma zama memba a wannan kwamitin duk malaman garin ku gaba ɗaya ka ji ne da kyau to an tambaye su wannan fatawan bari ka ji abin da suka ce malamai ne da yawa ba malami ɗaya ko biyu ko biyar ba malamai ne kowanne ya tumbatsa yadda teku yake tumbatsa haka suka tumbatsa a ilimi su ma to sai aka aika musu tambaya ga abin da suka ce suka ce alƙaulu maganan cewar bi anna man hadara salatul idi cewa wanda ya halarci sallar idi tasqutu anhu salatul jumu'a cewa juma'a ta fada kan shi wa salatu zuhri da sallah zahar qaulun ghairu sahihun wannan magana ne wanda ba daidai ba qaulun ghairu sahihin magana ce wacce ba daidai ba bata inganta ba walihada saboda ma kuskuren da ke cikin wannan magana ne hajarahul ulama'u malamin sun kaurace mata hajarahul ulama'u ta babu juma'a ba a zahar yace qaulu ne gairu sahihin magana ce wacce ba bata inganta ba sannan malamai suka kaurace mata ma saboda rashin ingancinta wa haka mu suka yi hukunci akan wannan maganan bi khata'ihi wa qarabatihi magana ce ta kuskure ko magana ce ta zamo bakuwa ma a cikin harkan ainihin ilimi sai ce me limu khalifatihi as-sunna saboda ainihin ta saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan tsallake zuwa abu na biyu darul ifta al-misriya gidan fatawa na misira duk ɗalibin ilimi wanda ya karatu ya san waɗanne malamai na cikin darul ifta majalisan fatawa ce ta ƙasar misira ga abin da aka tambaye su tambayar da amusu ran sha bakwai ga watan april 2023 don shekara biyu da 'yan kwanaki da ya wuce aka musu wannan tambayar kuma ita ce fatawa a lamban fatawansu fatawa ta 7,555 da suka tashi amsa tambayar suka ce bayan tambayin suka ba da amsa suka ce idza ja al-idi yawm al-jumu'a idan idi ta zo ranar juma'a fal aslu salatul idi fi waqtiha asali shine sallar idi a lokacinta summa salatul juma'ati fi waqtiha sannan sallar juma'a ita ma a lokacinta babu wanda yake rushe wani he suka ce illa fi haqqi ashabil azar sai dai faga waɗanda suke da uzuri kama abin da muka faɗa a baya he suka ce wa amma man lam yakun kazalika amma duk wanda baya cikin ashabul azar wa qad hadara salatul idi fal asl fi haqqihi an yusallihuma shine sallan idi ya sallan juma'a shine abin da yake wajibi akan shi suka ce khurujan min khilafil jumhur dan fita daga sabanin jumhurin malamai waɗan alƙa'ili na bi adami su kotun juma'a waɗanda suka ce sallan juma'a ba ta faɗuwa bi salatul idi da sallan idi suka ce fal khuruj min al khilafi mustahabbun abinda zai fidda kai daga sabani abu ne da ake so cikin addini to sai suka ce wa man arada an ya tarakhasa bi tarkil juma'a wanda kuma yake so ya dauki rangwame yau kan shi rangwame dangane da sallan juma'a idza sallal idi fi jama'atin in ya yi sallan idi a cikin jama'a fa innahu yusallil juma'ata zuhuran sallan juma'an da bai zo ba wajibi ne sallan azhar wannan shine kaɗan daga cikin sun yi magana mai tsayi sai al-masu'atul fiqhiyya ga su kuma abin da suke cewa da aka tambaye su dangane da wannan matsalar sai suka ce duk wanda ya sallan idi an masa rangume ba sai ya je juma'a ba suka ce amma wanda ya halarci sallan juma'a shi yafi falala saboda me saboda ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama idi ta haɗu da ainihin juma'a a lokacin annabi yana raye sai ce idi guda biyu sun haɗu wanda ya ga dama ya ainihin zo juma'a wanda ya ga dama ba ya zo ba ya ce wa inna mu jammi'una amma mu fa juma'a za mu yi dan Allah kafi annabi sanin sunna ne akwai wani malamin da zai zo ya ce ga fatawan shi a bar wannan hadisin ya ce wa inna mu jammi'una tabbas mu kan za mu yi juma'a to wacce ce sunna a ciki ta annabin ko ba ta annabi ba wanda ya zaba wa kanshi kai ba za ka zaɓe ta ba ina fata an gane a takaice abin da ake so a ce shine in baka zo juma'a ba ka aikata haramu shine asali amma in wannan ya faru sai aka maka rangume ba he ka zo ba baka aikata haramun ba amma wanda ya je juma'a shi ya sunna wai na zauna a gida na yi sunna wallahi ba sunna kai ba ka dai ɗauki rangume ba kai haramun ba amma sunnan shi ne wanda ya zo juma don shi annabi akwai dalilai masu tarin yawa magana imamu sun'ani ga fatawan jami'atul azhar ga fatan badruddin la'aini ga fatan ibn abdulbar duka ba zan iya karanto su ba amma zan karanto su an jima a karatun abu dawud bayan sallar magariba insha Allah za mu karanta dalilan gaba ɗaya domin su shiga cikin rekod a san cewa fa maganan cewa babu juma'a ba a zahar magana ce ta kuskure wanda manya-manyan malamai na da da yanzu suka ce kuskure imamun shaukani allah mishi rahama gashi nan sun fada suka ce duk da shaukani shi ke da wannan ra'ayin suka ce amma kuskure ne ra'ayin shaukani ne ba annabi ba ne ba ba turo shi ba fahimtar nasa zama kuskurenta zai bayyana daga cikin maganan atsabin abi rabah daga cikin ɗaliban abdullahi bin abba abdullahi bin zubair almakki sannan hujjan abdullahi bin zubair almakki da ake kawowa a cikin hadisin ma akwai kuskuren fahimta kuskuren shine da abdullahi bin zubair bai fito ba wanda ya bada labarin shi wannan tabi'in sai ce fa sallan nasu wahadana wahadanan sai kowa ya sallar shi shi kadai a ranar ba a yi juma'a ba to an ce kowa ya sallar shi shi kadai sallar mai yi sallar azhar shi na abin da hankali zai baka bayan da za kowa ya juma'ansa shi kadai sai ce abdullahi bin zubair bai fito ba yana cikin hadisin fa sallan nasu wahadanan kowa sai ya sallar shi to sallar mai za a yi sallar azhar shi ne ainihin mafhumin mukhalafa cikin magana a takaice dai insha Allah za mu tsaya a nan saboda lokaci yayi mun kara minti biyu sai Allah kai mu an jima bayan sallar magriba za mu karanto maganganun gaba daya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala Allah wannan duniyar tamu Allah ta'ala ka samu gama da ita lafiya Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ka albarkace mu ka albarkace rayuwar mu ya ubangiji ka tsare mu da tsare ka kare mu da kare ka daga dukkan sharri a kowace ta aiko tana bukatan addu'a ainihin dangane da aure tana neman zaɓin Allah Allah mata zaɓi mafi alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka ainihin ba ta miji wanda zai zama wata alkhairi a rayuwarta da addininta a cikin manemanta dukkanin mata masu neman aure Allah ka ba su ainihin mata nagari matasa da suke neman aure su ma Allah ta'ala ka ba su ainihin mata nagari ya ubangiji ka ainihin tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah wannan rayuwa da ake cikin na kunci a ƙasar na Allah ka kawo mana saukinta Allah ka albarkaci shugabannin mu ya ubangiji ka ainihin gyara su waɗanda kuma ka sani cikin ilimin ka na gaibu ba za su gyaru ba ya Allah mun barka da su Allah ka mana maganin su Allah ka dammara su Allah ka lalata dukkanin mummunan shirin su akan mu ya Allah harkan ta'addanci da yake damu wannan ƙasa musamman wasu yankuna na arewacin Najeriya Allah ba dan halimu ba dan rahmanka Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah duk waɗanda suke da hannu a harkar ta'addancin da ke faruwa arewa Allah ka san su Allah ka ainihin tona musu asiri Allah ka mana maganin su Allah ka karya su ka karya dukkanin mummunan shirin su Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم